أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara mu a markaz ahalu sunna wadda jama'a wanda ke gwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna ladi 26 ga wata na ramadan hijira shekara 447 wanda ya dace da 15 ga watan uku 2026 muna cikin tafsirin suratul tauba a jiya ina ga mun zo aya ta 38 lokacin ya zo kina insha Allah yau za mu tashi aya ta 39 illa tafsiru kenan kayan nan akwai tambayoyi kayan tambayoyi akwai alfadakarwa wasu da dama a nan ɗazu mun yi sallah ta azawar da su wani abu ne wa kana mu dai na ga a nan shekara 20 da wajen takwas ko da bakwai da gudu wani masallacin ba taɓa yi wa me yawa kana liman iya sallah kurin sai a ji babu liman sai wani ya ci wurin shi yau muna sallah a zuwar mai sallah raka a biyu daidai mun ƙari sai na tana ce ashe ni ban da rola adatan na saba hutawa da rola da gida zan hutu to yau na makara radiyo amfani na makara ina ce in tsaye a rola da takin zai yawa sai na hutu babu a rola kinan aure ya bina da walagun da na saba sai da nazo din na kare na je amfani na kare kasuwa na dawo aka kabar sallah ta karka bi dai da kare tab kun sai tana ashe ni ban da alwala sai na ce ma Alhaji Gambe ya zo shiga kinan su kuma su gane ba tun da zo yanzu haka ya kamata kuma sallah da aka yi su sallah sana na masu alwala ni ne ta ta shafa babu ita wanda ya salla da limam haka ya wakana ga ina ga Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya salla ma shi ya salla gaba da janaba salla asuba sai ba an kare ma shi ba tana iya da janaba karshe dai haka shi kadai sake salla haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zawa musallaci an ta da salla an ta da kama karab sai ce makanakum ko tsayen da yake ku tsaya ko tsayen da yake an ce ya je an jima ya dawo ruwa iya dagu a kan shi kenan wankan janaba ne je ya dawo kenan ba wani abu sabo matsala an zuba ka ce mutane ku tsaya ku sai tsaya eh a mutane da zai gaskiya ba haka na ga wata kai tsaye huzaifi tsohon limamu na madina na wani shiga sattin ya limanci a harwan madina huzaifi ba shine mahi tsawon jima ya limanci a madina har yau kuma yana ibrahim huzaifi iya sallah an gudu da suna haka bidiyo kin abu ya kace iya an tare kama sallah kullum yace makanakum ko duniya ko duniya ko kada shi duniya ko tsawon ganin kumiya ko ina ga yace ku tsaya ko makanakum ya huta yace kare ya dawo kuma ce Allahu akbar yana ko mutum wai je kumiya wai sallah babar wallahi ba kada shi sallah wanda ya sallah shi da wallahi tana nan ta liman ce kun zai gyara kullum Allah ya taimake mu sai wannan yake cewa mace ce an sake ta da kwana uku tana da ciki sai cikin ya zube bayan kwana uku eh Allah subhanahu wataala ya ce ulata al'amal ajruhunna inda amalahun mata masu ciki aka sake su ajal idda su ahi da tsawo ta kare idda ta kare gurin in ta samu zauri ma kawai sai ji labari ya ta je wani gida ba wani zai komi ya ta miji da wuri kun sai miji sai ji labari hata ka hata hata ran gidan miji gurin ba wani matsala komi ban sai armanta sai yake cewa yakan ga wasu sukan daga yatsa a wajen kunutu ta addu'a wannan ba sunna bace ba wurin bane ba inda ake daga yatsa addu'a a cikin huduba ne kullum mutum yana bakakka kaba ba addini kaba kai naka inda kaga ayin wannan a hauruba ne a da a ci hauruba ake daga ake haka amma a kunutu hannu suke daga sabai hannu suke dagawa ba yadda ake daga ba sai matsayin malamin makaranta mai koyar makaranta zai iya ɗaukan albashi saboda ya taimaka makan shi ganin tunan sai ya so magana magana masu ganin ka biya malamin sauransu kuma mas'alar magana malaman makaranta mas'ala ce wanda take daban ta zo daga ba ta samu al'umma musulmi an ka disa wata wadannan usuru fi sabilillah ka hudu usuru kamar mai karanta da makaranta yara wanda aka tsare fi sabilillah iya da haƙƙi a bashi na zai rayu asali can da annabi yada ya kasu ranta daga baya bai yawara kowa da kowa ɗan shi kowa ta kan shi ba makaranta da ake bauta yara haka annabi yada ya buɗe makaranta ga miƙon makaranta to ko da ƙadar ayi to shi mala'ika ne ya ta ga yaran ku bai komai kanta da yara yin bai ci bai sha bai rayuwa bai iyalai kana mu bai kamata mutum kashi na mara ruwa inda ake maganar wannan abu ne ya zo na da ruwa an tsaye mutum bai aikin komai yawan hidima wanda asali wani hidima wajibi ne haƙƙin ku ne ku koya ɗiyan karatu haƙƙi ne kan uban ko dan wani dan ko dan kowa uban kowa ya koya da shi karatu haƙƙi ne eh ba haƙƙi malamai bane ba ko kuwa dan karatu ba kai baka dama ka ta aiki ko ka ta kasuwa ka ta rubucin ka shi ya zo ya zama bai komi karantar da yanka wuni guda kuma haka ka mu matsala ma ba shi kudi dole a bashi kudi a kare mutunci ita rayuwar din zai kuɗin bidama iya cikin da aka tallafi su bidla iya cikin ƙarya ta tare shi da wannan aikin kiran hidima ce kuma ko a can dama sabbi sana da rai ba magana ba kana magana ba kawai karatu ayi fi sabilillah jihadi fi sabilillah wanda aka kebance jihadi sojina ana dauka bitima a biyarsa bitul mal sahabbai ke biya bitul mal ba dan aka duki araba sahabbai kina magana wannan wanda aka tsare kawai hidima ba ta cike a ce mutum idan Allah ba wannan wannan abu ne na rayuwa zarura rayuwa ta kawo a tsare mutum bai akin komi haƙƙi na uwaye ma na akwai ma rauni wanda Allah ya kama su uwayen kan wannan haƙƙin ka ɗauki haƙƙi nake wajibi kanka ka mika wannan kuma kai biye baka bada ba wai an yi alƙawari zaka bada kai ka cika sha ka shi mace sha kuma shi ba da baro shi shi bai rayuwa wannan kasar zalunci ne mutane suke wa masu karantar ba gaskiya shi yasa kun sa aka aka ake rena malaman ba su kima wani wata rana ina ga zo ki ga babban makarantar jimanin wallahi mata ta ce ta hushi ta ce ta ga cin garin rogo mata ta hushi mai karanta ya makaranta bai samu kuɗin girki mata ta ce ta fata iyakura ta kashe shingar rogo mana babu kyakkyawar rayuwa me yasa za ku yi musa kanta me ta ci ba sai wannan yake cewa wai a wa annaba salati a wa annaba salati ibrahimiya akwai iya ce masalaciya assalamu alaikum assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh aya cikin salati ban gaba assalamu babu assalamu babu assalamu a cikin salati ko ne ne ma babu a cikin tayya babu assalamu a cikin salati amma menene iyawa ko kuskuren tambaya ne akwai sigar tayya ta ibrahimiya kai tayya ta al-abdullah bin mas'ud assalamu alayka ayyuhan assalam at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wannan ita ce sigar tahiyya mafi inganci duk da ku a zakiya ta umar amma wannan zai mai inganci ko wannan ruwa cikin sahih bukhari akwai wannan ruwa ta sigar assalamu ala nabi yanzu assalamu alaikum yanzu assalamu alaikum ko sai assalamu ala nabi ta tabbata in wannan cike ne akwai ta a tahiyya amma ba wa annabi salati ba Allahu a'lam ina ga dai ce mutunci shikenan kan tabbata da kan إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير نعم ثم yan uwa duka magana watan ƙara magana kullum ina kiran uwayen ɗaya su yi tsoron Allah amana da take wuyan ku ta ɗiyan ku wajibi ne ku karantar da su ba ku damari tsawon tsari ya zo daga baya ana ajiye wani dan ya koya haƙƙi ne ku kula da su ni ban taɓa makaranta ba ban taɓa koyar makaranta ba tun da nake kamar ce gwani ne ta kanya kare kaina ban taɓa makaranta ba ni ban taɓa koyar makaranta ba wannan ne da a zo masallaci ko gidan nan koya kina amma na san matsalai ina tare masu matsala kuma na san muhimmancin abu na san muhimmancin kulawa da masu makarantu yan wa yau wallahi yanda Allah ya taimake mu da makarantu na islamiyya yaro dubu nawa suke da kashin mu dubun na yara ne wani wannan yaron kashi 60 cikin 100 ba ba cikin halin uwan su ba halin uwan su amma sun yarda da ku sun kaɗe su a musu tarbiyya islamiyya dan Allah yan wa idan idan kowa kowa tsarkar da Allah wannan yaran dubinin tsakanin da Allah a tsaya karantar da su aqida su tashi kan kikkiawa aqida da Allah wasa mutunci bin shi ba sa mutunci ba dubura ta mutunci canji zuwa ta mutunci dake gida kware yaran dubinin yaran wannan duka mun mu kara duka mutun su fara dubin na ce kowa ya tabi aqida cikaka wallahi yan wa ba karamin ya kamata kowanne bai da akula da makatin yaran wannan ba karamin kamun bane akai Allah ya tabbike mu sun ba yaran su kuma yaran suna jira yaran ya auna gamsu in bika ce musu haka fi ko bika ce musu haka zai yaran yaran ya kamata a kula da su a ba su kyakkyawar tarbiyya wallahi a kama a kama zai aikin kowa ne Allah ya tabbike mu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم yanzu wannan aya bayan mun ji kira da Allah subhanahu wataala ya masu imani akan azabura jihadi fi sabilillah kuma Allah ya zargin kasala akan zuwa jihadi kuma ya gaya mana matsayin rayuwar duniya dan jin daɗi na kaɗan agama lahira duniya jin daɗin kaɗan ne kwarai ma to shine Allah ke cewa wannan kira dai illa tanfiru yu'azzibukum azaban alima idan bukutan ba kuka taimaka ma addinin Allah Allah zai azabtar da ku azaba mai tsanani wa yastabdil qauman ghayrakum zai canza wasu ba ku ba ya kana gari ba su jagorancin kuma wala tadruhu shay'a ba ku cutar da Allah da komi idan ba kuma yiza addinin Allah ta yaze ko ba kai wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai cikakken iko ne akan kudu ci gaba إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم نعم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار آه wannan dai Allah yana zabarar da musulmi kamawa addini na iya maganar kamawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan zamani Allah ya ce illa tansuru idan har ba ku taimake shi ba ba ku taimaka manzon shi ba to ku tana faqad nasarahullah Allah ya bashi agaji ya taimake shi id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan lokacin da kahore suka hudda shi iya cikon na biyu wannan ya wakana ana maganar hijira da ya huta daga makka da shi da abubakar shi dama ya yi tanadi na maganar huta da shi ta za su hijira wannan abin annabi salama ya jima ana shirin a huta ka a huta huta ba ta dace don babu umarni yanzu abubakar siddiq rannan aisha ta ce sai ta ga annabi ya zo da rana isa ba ba ta tawo zawo shi ba ya zo da rana a kaman dai ya boye boye haka ya zo jan abubakar ya mai magana abubakar sawar kuka ya ce me ya ce rasu da ce ya ce huta hijira kuma da kai za mu huta ƙwarai wannan abubakar ya ji daɗi ƙwarai ya ji daɗin wannan zaɓin shi da annabi don huta da shi zuwa hijira sun shirya raƙumansu da madugunsu sun kama hanya dai sun tahi garar saur ba kwakwan shi raba garar saur wani dutse ne gabas musu gasu ta maka za su yi arewa suka yi nan a nan suka shiga shiga suka ɓoye don ƙawa ta ɗoki wajen neman su da ake haka aka yi kuwa bayan sun tahi din nema da ya kai har ayin wantat an ba da raƙomi ɗari ga abubakar ga annabi ruwan da ya kashe abubakar ko ya kawo gawar shi ko dare ko abu iya da raƙomi ɗari aka yada a ko'ina duk wanda ya kawo gawar su wannan iya da raƙomi ɗari da Allah kaddara to suna cikin wannan gwazayya suna cikin wannan dutsen kawarai sun je haurin shi na abubakar siddiq radiyallahu anhu a hankalin shi ya tashi sun zo yake ce ya rasu da lau an ahadu min zara ya kadame labsara na ta kadame ya ce ya rasu da wallahi inda ɗaya zai jiwa ƙasan kaho shi ya gamu ga suna sama a kallon su a lokaci ya ababakar ma zan maka bisani da allahu salisu ma ya ababakar me za ka kai tsoron komi me za ka ce a mutum biyu da allah ke tare da su ka kai tsoron komi abubakar can baya mun ji dai bayani abin da ya kamata abin da ya wakana wanda wannan shine ana alaki ba labari illa tansuruhu idan har ba ku aga ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru saniya saniya lokacin da kafirai suka hudda shi iya cikon na biyu su biyu idhuma fil ghar lokacin suke cikin kogo iz yaqulu li sahibi la tahzan inna la ma'ana abu ga shi tsoron da yake a taba nan ba ga san shi ba a a kashe annabi an zo ka ga shi ga annabi kusa kallon su me ta fada ga kun ka kashe shi da kun shi abu ka ce tashi hankalin shi an su ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi tashi hankalin shi kenan ya tar hankalin shi yace ya baka kai tsoron komi shine lokacin annabi yake ce abu baka shine lokacin da kace abokin shi zai kuda sahibi la ta ka kai tsoron komi inna la ma'ana Allah ya tare da mu shi aka ce nan mu iya cewa Allah shi ce ala inna la ma'ana da ni da kai gaba daya tare da mu ka dinga kisan Musa da ya kai da Bani Isra'il shi lokacin da suka ce inna la mudrakun da fir'auna ya tankaro ga nan teku ce babu wurin wucewa babu aqida babu ko zace in ga mutum isa ta kullu zaki ko ta suka ina inna la mudrakun Musa ce kalla inna ma'iya rabbi sai haji ta wuce inna ma'ana rabbi inna ma'iya rabbi shi ne kira da kana fana ba wannan tawakkal na shi amma annabi ta inna la ma'ana kina abubakar da annabi duka ta kenan Allah iya tare da mu kenan kaka yi tsoron ku wannan abin da Allah ce fa an inna la ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi Allah ya saboda nutsuwa shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kana nutsuwa wata suna ta yi ɗaukar abubakar da ziki Allah sauka mai nutsuwa shi mai tsoron aka sauka mai shi ma da nutsuwa wa ayyadahu bi junudin lam tarawha Allah ya karhawa annabi da wata runduna da ku ba ka ganin ta ka ganin shi ke ture maka isa ta tabara da tautau da wata kwanta tabara dan riba cikin sira abinda ake yadawa cewa da suka zo suka isko kogon da tautau ta tattabara ta yi diya kenan dai wai wurin don a kurin Allah tsari shi kurin Allah tsari annabi kurin kuma ce ya ko da wata runduna lamtar hawa bako gurin ta ba bi ganin ma abin da ke ko amma Allah kare shi haka Allah ce sakamai da nutsuwa muka karewa shi da wata runduna da kuma lamtar hawa wannan rundunar su bisa ganta ba ba sa ganin ta waje ala kalimatul ladina kafaru sufla wa kalimatul lahi al-ulya Allah ya sanya kalmar kafirci ta kaskanta kalmar kafirci ta ma'ana kalmar musulunci ta daukaka ta kafirci ta kaskanta kenan ta kawure ta kaskanta ta Allah ta daukaka nan menene Allah ya ba annabin shi kariya kuma ya gudu daga makka ya samu ya tayi inda za ka kawo daular islamiyya abin suke gudu shine tabbata ai da mun a cikin shawarar su suka ce a kore shi sun kasu a kore shi ai zai can kari zo tare zo wata da mudda kuma ita kin aka abin suke gudu ita kin abin suke gudu ita yi wa kana za shi kuma garin maka ya bari duk da cewa yayi wannan ɗan kwanaki ya huta Allah da ya ba su kariya sai san Madina da da wannan san Madina da ta ne kaga zuwa Madina ashe ba da daman zaman addini zama da gindin shi kuma samu kenan al'umma aka tattar gaba da aka kari inda kuma da Allah ya san abin da aka bada nasara karshe bayan wannan abin da aka yi da shekara takwas sai ga maka gaba ɗaya ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallam eh gara mai yace a yanka kowa ga sanan gaba ɗaya kasan shi Allah ya bude maka ga su kuma a hannun shi bayan an kashe ta kashe can kayan nan ka Allah kenan shi na ce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya hutar da gari ya bada baya ya diba kallon maka ya ce ya maka ke ce mai soyuwar gari a waje na duk duniya ba za ka manke kuma ke ce mai soyuwar gari a wajen Allah duk duniya ba wanda Allah saka manke kuma ke ne so to an ce mu zo da mutane shi da mutane ba da ba da mutanki ba kware wannan aka dai Allah tabbatar mana da cewa ya dauka kalmar shi ya kaskanta da kalmar kahure kuma wallahu azizun hakim Allah mabawai ne mai hikima cikin tsarin shi wannan kashe da Allah ko a kullun akwai shi kullun taimaka addini ka taimaka kuma ku taimaka ba da addini Allah bai faduwa kai za a banda kai kullun ya kama ka kai kullun samun rabanka a ciki kullun shine magana kullun ci gaba انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم infiru khifafan wa thiqala ku huta nan huta yaƙi fi sabilillah inda ta kama kowa ka abar kowa manya da ƙanana samari da da dattijawa shine shubanan ushuyukhan gaba daya kuma wannan Allah ce wajahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi cikin ɗaukaka addinin Allah da dukiyoyinku da rayukanku wani yawan sahabbai haka suka yi ta yi misali muka ɗauki tsana wanda asali ya musulunta ma dalilin umu musulun uwa an tafi da ko wanda ta ce da ya ce ya san armanta ta ce a kai ba a ture armanka amma kai ba kai ka wuri ne ka musulunta kansu armeka wanda ya musulunta to abu su daga suke suke talaha duk wani abin da aka yi yakin da aka gaba daya an zo karshe annabi ya huce dole sun huce gaba daya jihadi ba barin su shi ne ce asalin kayan kusan ya mutu ya zama da tijo tsoho ya ce a madodi a amana a mun sirji furin suka ce haba baba kayan ita da annabi sallallahu alaihi kayan da abubakar kayan da umar kayan da duk gasar wannan kuma suka ce a ai ba bari na annabi ya ce Allah ya ce khifafan wasu kala Allah ce ku huta manya da ƙanana ce kuma muna cikin lattijawa ai shi za faɗa take ce wanda a can ya cikawa haka makaranci Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari annabi sallallahu alaihi hijira da hijira ma annabi a Madina magidanci ne dan a gidan shi ma sabbi annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi na ce annabi ya hawo bini annabi annabi annabi ya hawo bini yayi abu ya da ya da bini gidan shi kasar sama ne sai annabi a kasa shi a sama wata aka samu matsala ta ruwa zube ita bai dace ba a ce annaba a ƙasa suna sama dai aka aka masa annabi kuma sama dai wannan da tija Abu Dawud al-Ansari annaba duk abin da annaba aka da shi aka yi ƙarshe annabi ya bar duniya duk harin da aka yi babarsa ba Abubakar ya zo Umar Usman Ali gaba daya har Ali kuma ga Allah ana yakin shiga ruhu he da ƙarshe he da aka shiga da shi cikin Europe a Europe Allah mai cikawa za ka kabarin shi ya sambuɗi a cikin Turkiya kabar Abu Ibn Ansari jihadi fi sabilillah tun annabi da shugo madina ma latije miki da shi ne da su aka kare gaba daya haifar duniya gaba daya ba fasa da shi ba har aka yi wannan karshe a cikin jihadi fi sabilillah an tsallaka ruwa aikin aka harin ruwa na shiga cikin Europe a cikin Turkiya za ka bar shi kenan amma suna zuwa suna girman kabarin su wuri ne sananne da a Turkiya kabarin Abu Ibn Asadi ba da mu aka fara ba da ko wanda ko Allah sa ka kare da mu ba su ba banda ba haka suke kona rayuwarsu sun bada gaba daya yace ku yi jihadi da dukiyoyinku da rawukanku fi sabi cikin loka fi sabi cikin loka addinin Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta in kuntum in kuntum ta in kuntum ta'lamun yin haka yin jihadi da dukiyoyinku da rawukanku shi mai alkhairi gare ku in kun san sakamakon da ke cikin tabbas haka shine alheri gare ku ci gaba لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون na'am ka kuma ce muna cikin bayani kan yaƙi mai matsala na kabuk annan aka bayyana da dewa daga cikin munafukai da masu ƙarfin imani Allah iya magana ga masu suka ja da baya suka kawo hamdani na banza Allah ce laukana ardan qariban wa safaran qasida lattaba'uk wannan mutane inda har suka san akwai wata ganima za a samu wani ganima kuma babu wahala kusa ne kenan za a samu ganima kuma tahiyya ba dogon tahiyya ba wani irin tabuka sai kiyar ɗari bakwai kiyar ɗari bakwai inda suka san kusa ne kuma za a samu ganima lattabuka da sun bika eh walakin amma me ya kawo wannan kama kame da da baya baudat alim shukka tahiyya ta mutu tsawo suna da dogon tahiyya ga zahir rana kuma za a tankari za a tankari rum mai karfin yaki a wancan zamani a duniya a wannan lokaci suna daula mai kari a duniya don lokaci suna cikin fafata da farisa a wannan zamanin a lokacin suka lallasa farisa ne da suke nan wurin tarin jayi farisa a wancan zamanin kidan karin da ya ƙara ƙaruwa a wannan zamanin kuma ake so wannan jama'a su tankare su kin wannan abin shine sai abin ya musu tsan ya musu yauni eh bawrata alaihim shukka tahiyya ta musu ta musu nisa Allah ya ce wasai hadifun billahi da ustata'ana da kharajna ma'akum ya cikin ban labarin gaba da Qur'ani wannan an bai wakana ba Allah kai ba annabi labari wannan mutanen za su maka rantsuwa da Allah cewa da wasu ta ta'ana na kharajina ma'aku wala dama ce mu samu matsaloli ne uzurka suka suka mamaye mu inda mu samu dan wanda an an shaida mu haka ya suka maka suka maka rantsuwa ta ƙarya wannan abin bai kasu kuma haka suka yi abin qur'ani kenan annabi ya zama kuwa irin yanda qur'ani haka suka suka da wannan uzurka na ƙarya haka suka kaudi kuma har hada rantsuwa da Allah wala uzurka ne kaza kaza ma da mun je sunan Allah kaza kaza to shigo tun Allah ba annabi labarin ƙarya ce suke muna mutum kai eh wasa yarifuna billahi za su rinsa gina gaba za su rantsuwa da Allah la ustata'ana da kharajna ma'akum inda mun samu iko da mun huta tare da ku Allah ce yulikuna anfusahum aban za suna munafici suna halaka da kansu ne kura eh suna halaka da kansu ne kura Allah ce wallahu ya'lam innahum lakadibun shi Allah ya san labarin ƙarya ce uzurin ƙarya ne suke kyale su kura eh
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبينك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين na'am nan abin da ya bukata annabi sallallahu alaihi wasallam suna zawa su kawo uturin ƙarya ni kaza yara na ko dukiya ta annabi ta jika shige ba matsala jika wani wannan yazo ka annabi ta jika zamana ba matsala an baka uzuri to wannan shine Allah ke cewa afallahu anka lima azinta lahu kayan haru uzurin Allah ta sai da kada ta sai annabi sallallahu alaihi sai aka ce an ma rangomi kayan ma haru lahi ke wanda kenan Allah bai dace ba a ba su uzurin amma Allah ya ce da hukunci afallahu anka Allah ya maka rangwami lima azin salam dan me ka ba su uzunin tsayawa ka ke nan bige nan ba a so ba su uzunin nan ba ba a so ba ka ba su dama zama a gidan to amma Allah ya yahe maka amma an yahe maka abin da uzunin da ka ba su eh lima me Allah ce hatta yatabayyana lak alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ce da ka bar su wanda suke kawo uzurin amma ka ce wani ka je lafiya zuwa bayan hiya zai bayyana hiya gane kuma nauki da gura shi yasa lati da ka bar su zaka gane me me uzurin gaskiya da na ƙarya dan wani ko an ce jan ko an ce ka je bai zuwa eh da san bayyana hiya lati to amma ka daga ka ba su ba zargin ka afallahu an kalima azan da lawa tabi ba su uzurin da har su ka hamdulillah ƙarya iri iri Allah ce dai la la ta'azunka allazina لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين Allah ce la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim Allah ce ga annabin shi za sama wanda suke da imani da Allah da ranar lahira ba sa zawwa wajenka da neman uzurin zama barin jihadi fi da duke su fuska haka wani ba halin su bane ba ba halin masu imani ba kai mun yi masu wani uzurin mun yi suna kawo uzurin ƙarya ne na a bar su a gida ne ko Allah ce ba sa neman uzuninka na zama a gida ke wajen barin jihadi fi sabila masu imani ba sa haka su bar jihadi da dukiyarsu da raukansu amma wallahu alimun bil muttaqin shi Allah masani ne ga matsoron ka matsoron ka dan me tsoron Allah Allah ya san me yake ka amma ka boye Allah sani kace Allah shi ne masani game da tsoron Allah Allah sama a cikin lafiya إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم nan menene Allah ke tabbatar ga masu zawwa suna kawo na hamzari na neman barinsu a gida daman ba su da imanin gaskiya da Allah da manzon shi da naira kai kenan dan wa menene abin ka mutsa da a wancan zamani annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya kawo budin maka wannan musulunci ya kahu an buga an sun ga dai kenan ya zama ba wani wani rawa kan addinin zamana da yawa suka suka mai kauya da sunan sun musulunta a baki don su kare dukiyarsu su ba su da imani don ka taɓa su ce su musulmi ne kamar kowa kuma da niyyar su cutar da addinin Allah suna cikin ku amma duk wata wata surkulle da za ka cika sa mutane masu imanin tsoro sa musu shakka suna cikin jama'a amma suna suna suna kauci daga cikin suna suna banna haka ne gurus suke da yawa to sai ta buga tashi dole su bayyana saboda wani wuri ne wanda za a je mai wahala kasi ko ko mutuwa su je gudu can an tukar mutuwa shine matsalar su sai dole suka bayyana hiri kuma sun ga za a tunkari daula ta rum a wuri kuma yanzu wannan ga wannan wahalai shi za abin ya tsanani dole ta bayyana hili shi za abin ya gaza tabuka ta samu matsala ta da wata tabuka yaƙi ba yi ba na akwai kisa ta yaƙin tabuka da wanda ake kayan a harwazi wannan mai yaƙin turmi wacce magata mai fita yaƙin tabuka annabi ya kaza kashe mutum dubu wani ya kashe dubu nan ba ka ta ba wani wazi aka ta yi wai ka tabuka ne wai ali ya kashe ya bige dubu nan eh ne kashe dubu eh ne wane ne ya yi cewa zai gama yawa annabi ya rantsuwa da Allah sai jini kan gaban doke shi in ba haka ba zai gama zai gama sabu annabi wannan haka aka wannan kisa aka aka aka tayanta wa zai ki hana kuka wani wa zai ki hana kuka latijawa na kuka wai Allah wai Allah na annabi wai wai annabi ya tabuka sai babu ali ya ga na iska take annabi ya ki iska ta kai ma ali ta kai ma'ali wannan akwai ta ayyace ku da ha na rage gamba rage musu ne wannan masu basu basu wannan a takaice ne wa annabi ya aiki iska ta zo madina ta ka ali a da sakon da zai ji iya madina ali ya tashi hankalin shi tashi iya damara iya damara ta cire iya damara ta cire kurin gashi ya ta jiki shi wato ta ce ali yanzu wai a ce ana bashi bashi eh haka ne shi kwanta ta ce ina bashi na ta wani bashi haka ne shi kwanta yanzu aka mai damara shi ke nan kenan haka ne ya kwanta kenan ba ta shi hankali ya kame damara za ka mai damara yanzu ina doki ina ya kama doki ya kama doki ya shiri doki hada hada hada biyu ina drama doki hada ce fi doki ɗarin biyu to kamar kama a rubuta ba a kullum a nemo toke nema ta tabuka babu babu abin hawa kuna sai ga duka dokin kumfe kun sai ga sai ga dokin kumfe kun aka tabbo mishi kun ya dar mai hau sai ga sai ga shi ta buka shi da shi ta buka kuma ya ki tashi aka ne kuma in yi nan sai ka shi dubu kuma in yi nan sai bi dubu kuma dubu kuma yake mai gashi ya zo ciyar sun lai na rantsuwa da Allah na ma Allah sai ji na gawa gaban doki na an ba ka bazan kamar saban ka zuwa ya tafi ne wai ka sai ka sabai wa sai da annabi ruwa aka aka aka aka ruwan jini jini ya kama gaban doki ali to ba ka samu lafiya duk wani zuwan takin ta don takin ne ce takin ne ce takin ne ce ko aka tayi mamara tushi duk shi ka baka tashi ne ne gurin inda aka yi ali ya nemi annabi ya nemi ali bai gan shi ba abu da khaibar ne ya ce ina aka ce iya ciwon ido aka ce aka zo da ali alimi addu'a nan da alimi kai tsaye da shi bude annan ne annabi ya ba ali tuta sai je jagorancin bude khaibar ne da kuma ali ya je bude khaibar wanda ban ne amma ba wani ba wani duki duki gobe kun wannan shi dan wani ta buga sam sam ba a buga ba an yi shiri shirin kirki an je ba su zo ba annabi kwana 20 yayi ya jan kusan zo ba zo ba illa abin da aka hanya kurin annabi ya dawo tabuka ba yakin ba amma an sami jarrabawa an girgiza amma yakin ba buga ba dan su zo ba sun tsorata annabi ya dawo kashi tabuka kenan to shine kirista kenan ka hore abin munafikai abin ya bai da kansu shine Allah ya ce masu neman uzurin ka la la yasta'zinuka alladhina yu'minu billahi wal yawmil akhir su a inna ma yasta'zinuka alladhina la yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda suke neman uzurin ka wanda ba su da imani da Allah da ranar lahira warta bat qulubuhum daman zakatan suna shakka daman musu tsuba akan imanin su warta bat qulubuhum fawon fi raibin metaraddadun suna nan suna kai kawo cikin shakkar su su ne suke yin wannan neman uzuri da kawo uzurin ƙarya na munahuci amma ba masu imani ba ne ci gaba ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا وقيل اقعدوا مع القاعدين Allah ce walau aradul khuruj la adullahu la adulahu udda Allah ce daman
ba su da niyyar huta in zaka gano su inda hasili huta da gaske da su yi tattalin huta daga bayan ya uzurin zai zo daman ba su daman ba wanda shi yaƙi a cikinsu ba su da shirin yaƙi dama ba su ajiye ba daman kayan yaƙi ko shirin huta daman babu wani hutar su inda kuwa har da gaske ne suna niyyar hutar uzurin ya zo la'adu la'udda da sun yi tattalin yaƙi to da musu ba me Allah ce walakin kariyar la'un bi atahum me ya rasula Allah ne shi ma bai san hutar tasu na'am kariyar la'un bi atahum Allah ne shi ma bai san hutar tasu fasabbatahu Allah sai zamanar da su wakilan ƙudu ma'al ƙa'idin a ce ku zamana tare da masu zama a gida na mata da yara ku zamana kenan zamansu a gari ya yi su biyu eh eh Allah ce walau kharaju لو خرجوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين lau kharaju fikum ma zadukum illa khabara illa khabala Allah ce ko da sun hutan sun bi ku sun hutan Allah ce ma zadukum illa khabala ba sa ƙara muku komai na wani illa tabarwa neman kariya gare ku wal awda'u khilalakum da sun shiga kai da kawowa cikin masu imanin yabaguna yabuna kul fitina suna neman wata fitina ta wakana ko gaban da wannan ko sa wani rauni sa mutu shakka da sun rika banna a cikin amma Allah ya tace masu imanin kurin amma hutar su ba ta da amfani komai Allah ce ko da sun huta ba sa kara muku komai mai amfani illa su kara neman tabar da ku da yawo da fitina a cikin ku da yawo da sharri a cikin ku haka Allah ce inda sun hutan ma kuma fikum sama'un lahum matsalar a cikin ku akwai wanda ba su gano su ba shi suke mutanen kirki ne shi matsale kuma mai yawa mai yawa mai yawa zaman ga mun hauki mai yawa muna kai mai yawa daga mutanen da ake jin su ake girma su ana ga mutane kuma da gaske suke to akwai masu tsammanin da gaske suke ba kowa yake ganowa ba sai su me su banna a cikin al'umma cikin addini da tsammanin mutanen kwarai ne kuma haka mutanen banza ne ba kowa yake ganowa ba shi matsala ce Allah ce a cikin ku akwai masu jin maganar su shi mai jimagan tasu shi da gaske yake ji ke da gaske suke su fi na hukai ne to don allah ya kare wa'ancan masu jin nasu wanda za su kawo musu ɓanna su masu cutar da su ya allah ya hana sauta ya ce ofikum sama'un lamu a cikinku akwai masu shauraron su kaga shi mai shaurare shi da gaske yake wanda ce mai gaza ne sai ya da shi kaga ya mai illa ya cutar da shi da gaske da imanin shi to don a kare irin masu imanin masu jin maganar su to duka wanka sauta sai Allah ya zama da su a gida fasabbatahu Allah ya zama da su a gida ba su ta ba yace wallahu alimun bi zalimin kuma Allah shine mai cikakken masaniya kan duk wani azalimi ci gaba لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون laqad ibtagul fitna min qabl wannan mutane kamar ga annabi sallallahu kai damu wannan daman kahin wannan lokaci na yakin tabukan daman su nemi fitina da yawa a cikin su su nemi sharri da yawa su kula kula da yawa a cikin su kula kula masu yawan gaske wa qallabu lakal umur sun yi hanyoyi da yawa al'amura sun ba hanyoyi ta hanyoyi da yawa don su cutar da ku sai ta yi ne ba samu mana ba samu ba nasara ne ba ba nasara ba samu nasara ba ne kuran amma sun yi kulle kulle ba su yawan gaske hatta ji alhaq wa zahar amrullah suna wani kulle kullen nasu gaskiya ta zo kuma ta bayyana Allah ya taimaki addinin shi ya bayyana suna kallo addinin musulunci ya dauka suna garin ko suna manyan garin Allah ɗauka jin shi kenan Allah ya zo da gaskiya kuma wa zahar amru al'amar Allah ya bayyana wa hum karihuna ba sa so suna bakin cikin ci gaba addini ba sa so amma haka kin Allah ɗauka addini shi suna cikin na kiran kaka damu da sharri suna da a dama halin su kenan kaka ba sa mu addinin Allah da komai dama halin su kenan kafin yanzu
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
Allah ce wa minhum man yaqul idhalli wa la taftinni a cikin su wayannan munafikai ko manyan garin wannan akwai mai zawwa ce ya rasulullah ka ban uzunin zama la taftinni kakka fitanar da ni nan menene akwai ruwa ta cewa akwai jiji bin qais cikin su shugabannin su annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayanin ko ta tabuk ana tattaunawa sai ka maganar shidimi za ka ce inda Allah gama ka da jajayen mata na rumawa don rumawa da za a ji ya ce ya rasulallah ya muhammad ka sani da san mata ka sani da mata suke buge cikin babu ta in ka kai da ci a za ka cikin fitina matan sai ta ɗauki hankali na kaka mana wai annabi kenan ya haimu zuwa shi zuwa tabuka ya haimu shi shi mata ya ga mata ba ya kuli bai da matsala haka yake ce da ayi izini da tafsir haka ba shi Allah ke cewa minimum a cikin cikin Allah ce akwai manyan kudi izan ni wala taftini kamar kudin zama kaka fitane ne me ba kaka fitane ne kenan ka ba shi dama kai ta can ya samu jaraba ta shi kuma gudun mutuwa ce yake kai ce eh gudun ruma ne gudun gudun ruma ne yake wace kai yake haka hamdari wai da mata kai ga mata da ka ta hakuri Allah ce ala fitnati saqatu kai ya ce wannan neman zaman gidan da yake ta shine fitinar ce wada zama a gida wannan munahucin shine fitin da ba zuwa can bane fitina ba Allah ce wannan fitina ta yake wani zai gudu ita ce wada dan munahuci ne ba gaskiya bane ala fil fitnati saqatu Allah ce wannan fitina ce suka fada ta neman wannan usulin wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin Allah ce ko tabbas jahannama ta kewaye ko ta zagaye duk wani kawari bai huta ba ce wurin huta ci gaba in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl من قبل ويتولوا وهم فرحون Allah ce in tusibika hasanatun tasu'uhum wa in tusibika musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl halin su Allah ya san abin da ke tare su Allah ya ga manzon cewa wannan mutane in tusibika hasanatun tasu'uhum in ka samu duk wani alkhairi in ka samu yana bakanta masa rai ba sa jin dadin ci gaban ka eh duk wani alheri da ka samu su kuma bakin ciki ciki halin su kenan tasu'uhum wayan tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amarna min qabl dan kuma aka je wajen yakin ba ta ba nasara aka samu matsala sai da mu aida mun tunu da mun san abin da zai haka da mun da mun sa baka ki zuwa baka baka ci matakan mun tunka yanzu kin za su ke su sun san dalilin abin da zai wakana shi su ki zuwa kaza kaza kaza haka za su ce mu da mun tunu mu doki mataki eh kada a samu namga ka hin yazo da mun kayan ta baci da mun saka za ta wakana haka suke cewa in alheri ne sai bakin ciki ɗan musiba ta samu su ce damun su sun dake matakin su tunkan yanzu kai na maka da musu je ba da su balle da ayi da su wa tawallaw hum farihun Allah ce za su bada baya suna masu farin cikin samun matsalar halin su kenan farin ciki suke Allah ce ga ya musu قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل ألا تقيمس لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قيمس جن دائي أمسا مدلا bakin ciki mun samu shi an kishe ta ga ya musu muwa ga gidan kenan lan yusibana illa ma kataba Allah lana har abada ba zuma mu imani ba abin da zai same mu sai abin da dama Allah ya riga ya rubuta gare mu eh kuma Allah huwa maulana mu ba mu da wani mai gida ba wanda muke dogara da shi Allah shine maulanmu shi ne wanda zai amanu shi ne majalisa wani masu imani mu Allah shi ne maulakinmu kuma dama wa Allah lahi falyatawakkal mu'minu dama imani madogarar shi Allah ne ga Allah ne duk masu imani ke dogara Allah sama a cikin dasu Allah ce gaba قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون na'am qul hal tarabbasuna bina illa ihda alhusnayn ka gaya musu su kaware marasa imani ko su munafikan gaba daya gaya musu shin wai kuna mana jiran wani abu ne in ba ɗayan masu kyau guda biyu ba ba dai asara cikin ta kuna mana jiran ɗayan biyu kuma ko ɗayan biyun kowanne mai kyau ne idil usulain ne kowanne ba matsala a kai shi mu a wajen mu bakinta dai ya ce mai ɗayan biyu in ma mu ci nasara mu ci abokan gaba yaƙi mu samu ganima a duniya ko mu mutu mu samu shahada wanne ne faɗuwa ga masu imani mai imani bashir asara bashir faɗuwa bashir asara bai ce faɗo kasuwa bai ce a shi din suka ta dinta mai aka ce a hausa dinta daga sassaci ko dinta daga sassaci dinta wa daga sassaci dinta daga sassawa eh shi ne mai imani ko mutuwa aka yi shahada a shi nasara a samu ganima me matsala a ciki sai dai gugu da zama matsala komi ko matsala komi wani aka imani a kullum aka yi imani babu ɗaya nashi a ciki ko a samu nasara ko a samu shahada shi kenan ba ɗaya asara ya shi ta ga musu eh ku tarabbasu nabina illa idil usnain hal kuna wanda jira wani abu in ba ɗayan wannan masu kyan guda biyu ba amma ha kuna na tarabbasu bikum an yusibakum Allah bi azabi min indi aw bi aidina mu kuma muna muku jira ɗayan biyu ko Allah muku wata azaba ta musamman ta gama da ku azaba daga Allah ta musamman ko ku Allah muku azaba ta hannunmu mu kashe ku shi ne ɗayan biyu ne ku kuma ba ku ne kuma wannan uku wannan biyu su ne mu biyu ku biyu eh ko biyu dan biyu ce biyu ta masu imani biyu ta kakure biyu ta masu imani ba haɗuwa a cikinta in ma shahada in ma nasara su kuma kawure in ma Allah musu azaba ta musamman daga wajen shi ko ba Allah musu azaba ta hannun masu imani su karkashe su eh a kashe na kashewa a wannan hannu da hannu daya a ce kahu wani eh eh duka dai haka ɗayan biyu na ku haka to me matsala ciki yace dan haka fatarabbasu kira wannan abin biyu sai ku tsaya ku ta jira eh fatarabbasu kuma inna ma'akum mutarabbisun mun muna jira kowa jira ta kowa kowa jira ta kowa kowa mun kowa jira kowa mu duka abin da jira ku ga abin kowa ga abin da jira mu muna jiran shahada ko ko nasara ko kuna jiran ɗayan biyu ko daga Allah ta musamman ko mu mu gama da ku wannan haka take gwara ga musu haka Allah ce gaba قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين wadin ana magana da munafukai ne suna cikin musulmi kan musulmi suke amma muna ba su imani Allah ya ce kul ga ya musu anfiqu taw'an aw karha ko ku kashe dukiya kuna da san ku kashe ko kun bada ne dole shi dai lan taqabbala minkum sam sam ba za a karba ba dan sharadin babu shi na imani kun bada ne ba dan Allah ba dan kare kanku kare dukiyarku kare rawukanku muna wuce ne daga cikin Allah ce innakum kuntum qauman fasiqin kenan domin kun bada ne ba da Allah ba domin ku mutu kuna nan ce ce mutane ne kuna nan fasikai ne nan fasikai mai fasikanci nan kin bin umarni na Allah kuna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kuna nan dalilin fasikancin ku yasa Allah bai karba ciyarwa ku ko kun bada cikin dadin rai ko kuma da asirat Allah dai bai karba aikin ku kenan Allah bai karba aikin munafiki ko yayi a banzai Allah ce gaba وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم me ya hana su mana me ya hana a karɓi abin su kashe na dukiya me ya hana a karɓi kashe wani mana abin suka bada na dukiya suka kashe dukiya suka bada me ya hana a karɓa illa annahum kafaru billahi bi rasuli gashi duk da san wada ba domin sun kafirce ma Allah da manzon shi wala yatuna salata illa hum kusala sallah kanta tana cikin jama'a kan musulmi ne ita kanta sallah Allah ta ba sa zuwa sallah da nutsuwa da karkashi suna zuwa sallah cikin kasala da kiwiya da ka ce dai basu ba na so a ga wannan haƙiƙanin su wani shine haƙiƙanin mu na hukai duka sun imani da baka suna hurci da baka suna sallah suna azumi suna zakka suna komewa amma Allah bai karba zakat kawai ta kayya ce Allah ya san ya san ni su bas Allah bai karba zakar su bai karba sadaka su da abin da Allah bai karba dan abu ne a haƙiƙanin abun su ba su imani da Allah da manzon shi ita kanta sallah wala tudu salata illa hum kusala ba sa zuwa sallah cikin katakatar suna zuwa sallah cikin halin kiwiya da kelle a ce da kai dai kai kai ka huta shikenan wace wala yunfiquna illa hum karihun kuma hatta ce da dukiyar suna wadawa ne dole ba dan suna so ba kawai shine haƙiƙanin munafikai kahure ne gangariya haƙiƙa amma a zahirin suke musulmi to na Allah ya gama ga sakamakon su dai a wajen Allah Allah bai karba aikin su kuran dan haka su gyara kenan ne ka bata musaya da ina ga kamata za mu tsaya na karkashin na talata ba ka jib ke zama kare inshallah sai jib za mu yi da inshallah wannan gobe ke za mu yi da jib za mu yi da inshallah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته